بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء ƙarshen watan Sha'ban ko laraba ƙarshen watan biyu ga watan turawa ta takwas ga watan shaban shekara ta dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar idan ba manta ba al'adar karatunmu muna biya amali da yau yiwon laila kowace laraba amma laraba ƙarshen wata ana karanta samun jana'i na babban malami muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala inda muke yau ya takwas ga watan Sha'ban wanda ya yi da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Ƙarshen watan da ya wuce mun tsaya darasi na hamsin da biyu. Yau za mu tashi darasi na hamsin da ɗaya. Sati mai lamba ta ɗari biyu da talatin da uku. Inda muke tattaunawa akan ziyarar kuburi ziyara kabari muna ta tafiya muna karatu ne muna tunatar da junanmu don mu ko da yake mu rika tuna mutuwa cewa mutuwar nan ko ka shirya ko ka shirya wani sallu to sai ka tafi kuma kamar yadda na sha faɗa kai ka san dai ba zai yi ba kullum ana ɗaukar baban wata kai a rufe sai baban ku ya zauna a zai yi ana kai wasu a rufe sai ka zauna wata ran yadda kake zuwa ka raka wasu to wata ran kai za a raka a dawo tare da kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta jin kunyar zuwa ne da tana da makan gani ne da lamarin da bai mace ba kiji dai fir'auna wani shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi da ya yi ba ma kuriji bai kai ga abin da ya yi ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki da dubun matsara a ɗaki inda ba ta bukara a wuce da tabbakan ko mara komo haka aiki yau na sarkin musulmi jalla ko abdul karimi musa ko abdul salami duk sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ta bari ba sun wuce sai an bajan shan hawansu da shan adansu ba su ganin ko ɗayansu in ba zuriyar da ta da sun bari ba. Ta haye sama ta saka to ta buge jawo ya faɗo, a ruwa ta farma faɗo, ba ta ƙyala sari da kurkudu ba. Aina ba ta kone da rikumin mautu, wadda ya kunce wa fibrojin da shayyada. Wani in kuntum kul inna al-mautan ladhi taduruna minhu fa innahu kaduba yadda Allah ya faɗi kalmar kaga abin da ake kira munafiqun shine sai ta kama ka ba wai irin ka gama gudun ta ta kore ba gudu shine munafiqun ka gama gudun ka ko ya kawai sai ka ganta ai gurin da ka je wa sai kana gurin sai ka tabbus hakika shine ka tabbus fa innahu munafiqun lalle sai kun yi ka tabbus to Allah ya rida miki jawab to shi ta ko da je muke kira san da juna ya shi kamar wasa da tabun mun tawo karshe malaki arabiya shi abubuwan da ake so bayan an binne mutum yadda ake ziyarar kabari a shari'a a musulunci ba a kalta annon ba ba al'ada ba ko za abin da yake faruwa mu yanzu al'ada ta shiga cikin abubuwa da ibada ta taku da su yi ta ke zamu matsala a tsarin addini ga yadda abin yake can watan wancan watan mun biya cewa ga yadda annabi ya ce tafiya ziyarar makabarta ana na rika ta tulale hadisin mu na karshe sai ta cikin dare ta bi ta dauka dakin wata rai sai ta bunsa a je baki a yadda dune dai da mamaki to shine abu na hudu ikrarun nabi sallallahu alaihi wasallam dalilan da suke nuna cewa ya halatta mata su kai ziyara makabarta ake magana sai yake tabbatarwa annabi cewa almar'atul lati ra'aha inda al-qabr matar nan da annabi cewa da annabi Allah tabbata a gare shi ya ganta a cikin kabari sai hadisi Anas radiyallahu anhu a hadisin sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda yace maza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin manzo kira da wanda Allah tabbata a gare shi ya wuce ta gaban wata mata inda kabri a wajen wani kabari wa hiya tabki tana kuka فقال لها في النبي يجي لك اتق الله واسمه يجي يا الله kiri tsoron Allah ki hakuri kun ji kalmomin guda biyu ki kiyaye Allah ki kuma yi hakuri wannan ban mala da wani ce ka ba dalilan halaccin zuwan mata makabarta yawwa rawahu bukhari wa ghayru bukhari da wani sa ya rawaito wa kadi magadi kamali bil mas'ala yace a matsala kai ta tara ya juri mun yi wannan a matsala ta tara to sannan sai ma da yace shafi na 33 wa tarjama lahu babu ziyaratul qubur an yi masa babi na ziyarar kaburbura mun yi wannan a baya alal hadith fil fath imam ibn hajar ya bada a cikin fatahul bari yace wa mawdi'u dilalati minhu wato a mawdu'in da yake nuna cewa yake nuni akan cewa lallai hadisin hujja ne annabi sallallahu alaihi wasallam lam yunkir ala almar'ati annabi bai yi wa wannan matar inkari ba bai mata inkari ba bai zo ya same ta kaga bai yi ce me yasa kika zo makabarta ba a kawai kukan da yaga tana yi yace yayi dokar Allah kuma ki hakuri amma ba waye yake ki zo makabarta ba ba sai yake ba yake lam yunkir ala almar'ati qu'udaha inda al-qabri annabi bai mata inkari ba na zuwan ta da zaman ta a gefen kabari wa taqriru hujja tabbatarwar annabi ko hujja a cikin sunna annabi duk da ke dinka ai kaga akwai talent approval ko ai abu a gaban su yi to tunda annabi yayi shiru da ganin abin da ba ta dan dai kira halaka shine taqriru hujja قال العيني إمام العيني إلى عمدة wannan sani ne na fataukan bukari wajen bukari ba da tabu na kai wa gata na sharihi irin bukari za ka ga library iya ganin ka littafi iya ganin ka gaba ɗaya bukari in mutum ya je in dai Allah ya kai ka maka ko madina ya kamata kai kai kai kai yawon ganin littattafai kawai a wannan makaji za ka je daga guri tun daga duk wannan girman kan wannan a ce ba girman sa gaba daya dukkan sa ka gani da sai kaf cikin da dukkan bukari kika a ganin gurin za ka ga sama da kasa duk littafi ne ko ina mujallada bolum dukkan bukari ne to shi ne mal abin da yake ga mana yake to ah imam al-aini din yana da littafi sunan sa umdatul qari abin da yasa na na shehin malami ya bi ya bi ya bi ya buɗe ara na ibn hajar fatahul bari to da ana faɗan cewa wato Allah ya karɓi abu kamar ya ji shi kilabi gida shi da yazo na sa na ta littafin ana ga hadda tawazu fatahul bari an gane ko yawa eh buɗi ne wanda Allah madaukakin sarki albari yayi shine sunan littafi amma sunan malamai suke cewa ka kalli nan malam imamu da aini ana kamar akwai nuna ila umdatul kayari jigo duk wani ne karatu cewa duk mai karatu nan zai dawo sai sai aka ce wajen wajen tsara littafin suna ba sai rasu wannan da yin jawabu sai Allah ya aika nasa wannan din yayi kyau ba amma kuma wannan ya fi kasuwa yana nan kuma a kasuwa ba da yawa ma za ka ga ba a maganarsa to shine ma da yake cewa wa fi jawazu ziyarati al-qubur mutlaqan a cikin hadisin yana nuna ma cewa ya halatta a kai ziyara makabarta kai da kiba kai sawa'un kana zairu rajulan bitai ne wannan mai ziyara ya zama namiji aw imra'atan ko mace wa sawa'un kana al-muzawwir musliman bitai ne wanda za a kai wa ziyarar musulmi ne aw kafiran ko kafiri kun ji wata matsala ko ya kuma fito da ita duk da zamu je nan gaba ku ji bayani akan halal ya halatta akai wato ziyara makabartar kafire ka sai wasu kabarin zaka kawai da kalabar yake fada ya halatta ya halatta akai ziyara an bayyana da ke ku yawwa za mu zo mu ji ya halatta kawai su bambanci in ka je ba za ka yi sallama su ba sallama amma akan musulmi ita ce za a yi sallama da za mu je yanzu nan gaba amma ta kafirai me ya dalili saboda za a ga ma dalilin zuwa ziyara ai dan ka dau wa'azi da cewa wannan ko yanzu haka an rage a bayan shugaban kasa ne ko babban attajiri ne mai kuɗi ne amma kan ne shi yanzu kawan Mandela Mandela yake yi ka duba Mandela ya sabo abin da yake da kasashen shugabannin kasa na tamanin dora abu ko suka kai suka je aka binne to sai ka zo ka ganji gaji a kwance dai ya zama wa'azi ba kai da kuɗi ba ba ka ji shekaru ba duk da ba musulmi ba ne amma ga shi a kwance ba abin da wannan abin ya hana shi ya hana shi mutu ba to wannan wa'azin ya shafi kafiri ya shafi musulmi ganin kabarin kawai eh ya shafi kafiri ya shafi musulmi bar mu je zuwa sai ma ne yake li adami al-fasli fi dalik saboda ba rarrabe ba aka haka ba rarrabe cewa sai ta musulmi ba ko ko ta kafiri ko a'a namiji ne kawai ne banda ba rarrabe ba ji ba sai malam yake kana nawawi imam nawawi ne arba'un hadith da riyadu salihin da al-azkar da sauran da tabai sharh muslim wa bil jawazi kada al-jumhur yace gaba ɗaya mafi yawan malamai sun tafi ne akan cewa ya halatta ko mun kalle da wani abu kana wa bil jawaz la aina al-makan wa dhakarna wa huwa hadith aidan fi ajli kalami sannan wato har yau Imam al-Hadith Ibn Hajar ya faɗi irin wannan magana kwatan kwatan sa har yau sai ya shiri kalami ala al-hadith karshen magana sa akan hadisi fa kale yake akiba kauli karshen fadin sa cewa ni adam al-istifsali bi dalik saboda rashin abin da zai rarrabe ba haka abin da zai rarrabe ba cewa namiji maza banda mata kafirai banda musulmi yake ba hadisin da hadisin da muka bi a baya bai rarrabe haka yawa قال النووي النووي يجي وبالجواز كلام جمهور جمهور ما لنا كتي جمهور أكيد ما بيا يوا بجوري هي جمهور كم أئمة المذاهب إمام مالك أبو حنيفة شافعي أحمد بن حنبل idan guda uku suka tafi aka abu sai ce jumhur sun tafi aka in suka yi jiki da cewa a cewa su sai sun fi yawa shi ne sai a ce jumhur to mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa yanke cewa ya halatta a kai ziyara mata ta kai maza su kai wa qala sahib al-hawi yaltabu al-hawi ba nasibi ba al-hawi bil fatawi a yace la tajuzu ziyaratu qabr al-kabi shi kuma da yazo zai ce baya halatta a ziyarci kabarin tabu wa huwa galatu ma da yace wannan kuskure ne in ta hada ita hada da yace wa dalilu alayhi bil masalati al-atiya wa sahib al-hawi huwa abu al-hasan al-mawati yace ne littafin nan shine Abu Hasan al-Bawal wanda ya rasu a shekara ta 400 bayan hijira saboda haka a kuskure ne maganar ka wa ma dalla alayhi hadithu min jawaz ziyarat al-mar'ati lalle abinda hadisin ya nuni na cewa hadisin wannan mata abinda ya nuni na cewa ya halatta mace ta kai ziyara huwa al-mutabadiru min al-hayy shine farko abinda zai saurin fadowa zuciyar mutum abinda za a yi saurin fahimta a cikin hadisi cewa mace ya halatta ta je namiji ma ya halatta yi shi ne abin da zai fara faɗo ba walakin sai dai illama ya cimmu dalika hakan yana shiga ne kawai idan ka yi tilkissa lan ta ka kabulan nahi to ku duba ga wata formula logic ya amfani da shi cewa ka kalla da kyau ka gane ba da yawa da ka cike cewa kaza ya halatta ko bai halatta ba shi za a ta muri ya samu matsala kun fahimta da kyau ko maganganun da ya rike yi dan ka dan ka zo kace kaza za a ce a ina ina kuri shi problem din da ya rika samu sai yake imam muslim ya rawaito hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da kaza da kaza duk bazan da aka yi kawai to aka yi kace a muslim ne lamba ta kaza ina ya faɗa ilimi ba ya bar duk wanda ya boko ma ba ma addini ya san cewa in ka je dikan in ba ka in ka rubuta abin da baka sani ba ka shiga uku wallahi fata fata wannan progress sun daji wa Allah ba za ka ji da daji ba to haka shi ma addini idan ka zo kace kaza za a ce a ina hatta nan ba kun san ya ja ba dan ko ba in na gama shi saboda kullun sai na sai dauko littafin mutuna da shi wanda ya bada garu musamman musulun bugari din nan sai in gani babu kalmar da ya faɗa kobo da kobo wallahi babu ita kuma dama cikin nake ina yau ga abokan karatu cewa in aka zo wallahi kalmomin nan da suke ji a kai bai da su babu to shine matsala ilimi ba ya maka idan babu abu karka ce akwai in akwai karka ce babu shi sa malamin da zai zo a matsayin sa na malami ke duk duniya ba su ba a haɓar da da yawa ba da ilimi haka wakka kulli bi ilmi alim kaidi ne to shi ne abin da malami yake faɗa kaga shi ne malam ana yake gaya mana cewa wa lallai lakin inna ma yakunu dalika idza kanat al-qissa lam taqa qawla an-nabi hakan zai tabbata ne idan wannan kissa da aka kawo ta wannan baiwa Allah idan ta kasance lam taqa qawla an-nabi bata faru ba bata faru ba kafin annabi ya hana idan kuma ta faru ne bayan annabi ya hana to kaga yana nuna cewa ya hana kun gane bambancin idan annabi ya hade akan abu kuma aka zo aka yi abun a gaban da ya yi shiru yana nuna cewa wannan abun da ya hana da su ko jiya ko sai sanin ce to ya hana shi ne abin da malami ke faɗa sai malami ya ce wa hada huwa zahir wannan kuma shi ne asiri idan ka zakkarna ma aslafna min bayani idan muka tuna abin da muka gabata na daga bayanin annan na ya cewa annan nan ka da fi makka an yi halin ne a makka shekara goma sha uku da annabi ya a makka wa annan kissata wa hana kun ji wata bomula ita kuma wannan kissar wanda ya rawaito ta imamu da yin anas ne ki bari ku ji wa huwa madani shi kuma sayyidina anas dan malik dan madina ne ja'at bihi ummuhu ummu sulaim ibn nabi muna da wannan tarihi ma ce da ummu sulaim ita ta zo da shi tunda kadimal madina lokacin da annabi ya zo madina kun gane yadda za a wuce abin yanzu cewa wancan halin annabi ya yi ne a baka shi kuma wanda ya rawaito ruwayar bai ma san da ya faru a baka da yanzu sai da annabi ya zo madina ya zo gurin annabi bayan ya ta kawo shi a matsayin da yiwa annabi hidima shi da babin da ya boko ce shi suke cewa group sai a sa BYD a ce a ce group kaza wanda ya zai zo ya ba kalkulo kawai sai a ce kai group cewa bai sa kaza ya zama kaza wannan ba malam group ne ke cewa yana so ya tabbatar ba da maganar da yake so ya tabbatar ba lalle ita ce gaskiya kuma ga abun asiri kowa ya riga ya san cewa Allah shi kuwar mantu tsakanin Abba Kabir Yusuf da Kwankwaso idan yanzu a tarihi wani ya zo yana faɗa ya ce ai Abba Kabir Yusuf ya taɓa kaga Kwankwaso ya zo ya soki kana jin wani zaka ce wannan bai san tarihi ba domin ka san Kwankwaso ya gabace ya gabace to wanda ya zo daga baya shi yake soke abin wanda abin da wanda ya a baya da za mu kamar yanzu shi ne zai nasu zai abrogate abubuwa abubuwan da gwamnoni na uku suke shekarau ya yi kwankwasa ya yi gasuje ya yi sai yake to ya soke kaza to shi ne na baya shi ne wanda ya zama a nasik wani masu suke amma ba yadda za a yanzu gasuje ya soke abin da abba gaje ne ko kwankwasa ya soke ko shekarau domin shi ne ya zo daga wayan shi ne abin da yake faɗa to shi ne ma da yake faɗa cewa lallai ummu sulaimi ta zo da jibran annabi lokacin da ta zo madina wa anas ibnu ashara sini anas lokacin shekarar ta goma ma bata kona likista madaniya kaga isa ne yan madina kuma an hana maka fatabata annaha ba'da nayi kike nan ya tabbata cewa kissa ta faru ne bayan annabi ya hana fatamma listidlalu biha ala al-jawaz lalle wato maganar kaba hujja da cewa ya halatta ya cika ya halatta mata su je makabarta domin da baya annabi ya gani kuma bai magana ba da ya hana saboda a lokacin sun taho da ragowar jahiliya idan ka wasu sai su koma bauta wani kabari to shi ta ahadithu ahadin akwai dalilai sai malai ce wa amma kauli gudun kayyib amma magana ibnu kayyib shi ibn albani da yake ya iya warware matsala sai ce magana ibnu kayyib da a cikin tahdibu sunan mujalladi na hudu jabi na 350 kaji yadda ake yi in ka faɗi wani yanzu da za ku abin da ya faɗa ina da ruwa wa gari na ofi ya faɗi wata kalma muna nan gaba in za ku lo ina da da'ifa in za ku lo littafin na duba lamba na gashi tsarin bayanin da yake kawo a nan ba na ga abin da nake gani haka ake yi shi nan sai ka wuce ko shi da ma ka'idar ma da albani shi ta dalibin ilimi din da kaman ka kamata ya dukkan shi domin ya kai ma istihaji kenan zai ce kawai ya zo guri yake koma guri kaza kaza kaza kawai hoton gurin zai ba ka to shi ne ma da yake cewa wa taqwallah da ya faɗa a cikin hadisi sunan cewa taqwallah tsoron wa taqwallah tsoron Allah shi ibn kai bai zo ya yi da wannan magana sai ya ce gashi annabi ya ce masa ka ji tsoron Allah ya hada da cewa an hana mata zuwa makabarta ibn kai ibn alwani bai zo shi bai da shi ba yace saboda wai ibn kai da ne saboda annabi ya ce ki ji tsoron Allah wannan kalmar kawai bari ku jira albani sai yace fi'lu ma amara bihi wa taqwa la fi tsoron Allah wanda ake nufi shine fi'lu ma amara ma amara bihi ko ma amara bihi aikata abin da aka yi umarni da shi wa tarku ma nuhi anhu sai barin abin da aka hana inda albani yake wa min jumlatiha yana da jumlar maganar annahi an ziyara cewa an hana zuwa ziyara fa tahimul shi ibn qayyim to kaga tun da annabi yake ji tsoron Allah tsoron Allah kuma ya shafi umarni da hali sai yake to ibn qayyim yake to annabi ya hana ta zuwa makabarta ke sai mal albani yake fa ga kai wani abu da yake inganta sai law kana inda almar'ati ilmun binahi nisa'i an ziyara da wannan matar tana da ilimin cewa annabi ya hana mata zuwa makabarta wa annahu tamara kuma hukuncin ya ci gaba walan yunsa ba ta bai jiwa وحين إذن يثبت قوله da a lokacin annabi zai tabbatar da magana wa min jumlatiha nahyu an ziyara daga cikin jumlan magana da annabi zai faɗa zai ce an fa hana zuwa makabarta amma wa hada gairu ma'ruf ladaina yace wannan magana da yabo ne kai yake ba abu ne da yake sananne a gurin mu ba awwal istidlal gairu sahih hujja ne da ibnu qayyim ya bayar wanda ba ta inganta ba ويؤيده أنه لو كان النهي أبن إيك كرفبتا سوى لو كان النهي لا يزال مستمرا دعان ينا لن حظلو كتن ما تتدو مقبرتا لنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة دعان النبي يهنم لنهاها كي دعان النبي عليه الصلاة والسلام يهنا تزوها مقبرتا كرما تكي والنمى تيكي بيو أن لا تكي قال زوها مقبرتا دعان النبي يهنا كرما wa bayyana zalika laha kuma sai annabi ya mata bayani ba shi aka tuwo bayani shari'a ba da bayani ne ba sai take kuma zuwa walam yaktabi bi amri hadi takwa lahi bi surati al-amma ba zai isa ba cewa ko annabi ya umarce ta cewa ta ji tsoron Allah a sura gaban biya kawai ki ji tsoron Allah ne ce a ai zai yi ba za ka gane sai mu je mu da abun karara wa hadha zahiru insha Allah ta'ala mal albani ce wannan shine asiri da yarda Allah kaga dai yana nuna ba ya halatta mata su kai ziyara makabarta matsala ta ɗari da sha takwas lakin la yajuzu lahun al ikthar min ziyarati al qubur kunji mali yake sai dai baya halatta a gare su da su mata su rika yawaita zuwa makabarta ai kaga namiji ba namiji ba abin da aka gaya masa kenan cewa namiji zai je ziyara makabarta amma kai yawa rana mun yi wannan magana wancan watan ko ku yadda wasu ke yi mutum ya ce duk juma'a duk juma'a yana zuwa wannan bid'a ne ai bid'a ce ne wani ya ware shi shi duk ranar alhamis yake zuwa makaranta a sunna annabi ba wannan kawai duk nan da ka buɗe ta ne ba ware ma ba ba a ware rana mustaqilla shine kuskuren da wasu suke yi kace kawai sai duk rana kaza wannan bai da asali addini amma kawai da ka bushe iska inda ka yau ka je kawai bayan kwana biyu ka kuma bushe iska ka je ba wanda zai ce dan me babu mai ba amma wara rana mustaqilla in ka dauko wani a gaban ɗalibai ilimi za ka sha wahala dan baka da dalili sai dai kai ta gudu ka sha ruwa da hannun hagu ba za ka kawo dalili wallahi ba za ka kawo ba to shine to shine ma da yake cewa mala ya gaya mana yake to shi wannan wacce rajuli alaiha da kai kawo kai kawo a makawartar bari ku jire mala yake li anna zalika qad yufdi bihi ila mukhalifati shari'a domin wannan zai hukunta wa mata zuwa saba wa shari'a zuwa ga saba wa shari'a in aka ba su dama aka ce su rika yawan zuwa din mutune siya za su rika zuwa su yaki a kukan jera su rika daga murya a makabarta wajen kuka watabarruji da tabarruji shiga ya zuciya masu su fito da tsirai wacce hajjar kuburi majalisar lil nuzha sannan za su rika daukan makabarta wuraren shakatawa an nuzha shi shakatawa a larabci to da haka za ku ji wani littafi na zahatul majalis ko yawa saboda haka guraren shakatawa za su mai da makabarta wace wace biyan waqti bil kalalil farid sannan da tozartar da lokaci wajen yin maganganu marasa amfani al-kalamu al-farid a larabci shine wato zance mara kyau shine al-kalamu al-farid kaga al-farid ai shine empty abinda ba komai zancen da bai da amfani limali ce kama huwa mujahadun al-yawma fi ba'd al-bilad al-islamiyya kamar yadda muke gani a yau a wasu garuruwan da musulunci in ka je Misra za ka ga irin wannan abubuwa wa hada huwa al-murad wannan shi ne manufa in sha Allah bil hadithil mashhur da yarda Allah a cikin hadisin nan da yake da harari annabi yake la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsinewa wa fi lafzi a wata ruwaya la'ana Allah zawaratul qubur Allah ya tsinewa sirran zuwa makabarta mata لعن الله لعن رسول الله زوارات القبور ko لعن رسول الله ko لعن الله دي ko wace ruwaya ta tabbata Allah ya tsine ko annabi ya tsine idan ku Allah ya tsine annabi ba ya tsine wa kad ruwiya an jama'atin min as-sahaba har rawaito hadisin daga jama'a daga cikin sahabbai Abu Hurairah yayi ruwayar hadisi Asan bin Sabit ya rawaito Abdullah bin Abbas ya rawaito bari ku jira farko amma hadisi Abu Hurairah fa huwa min tariqi Umar bin Abi Salama an gane Umar ko dan gidan Abu Salama agolan nan wanda Annabi ya auro Ummu Salama ta zo da ta ta zo da yaya akwai Zainab ko akwai Umar Umar shine wanda zai fara ta yana ta abinci da hannu Annabi yake kai bismillah wa kul bi yaminika wa kul min ma yaminika kace bismillah ka ci gaban ka sannan kuma ka ka ci da dama shi ne rawaito hadisin bayan ya girma shi ne abin da ake cewa ba a cewa yara ai yaro ne ku koya min da dabi tun yana karami kuma uwa ita za ta fara koyo wannan ita in kai kuskure auren mace baka samu wanda kuke da wani ba wajen tarbiyya ba Allah ya kaji ga uku kana bude wannan kofa to ka ji ga uku ni ta rage za a yi ba tarbiyya domin wata fata ne ba na ce ba wani da shi da ya auro matar duk abin da yake so ubangiji din ta take wallahi in kana in kana so wannan ya zama mutumin kirki sai ta wani shi take sa ita kuma dabi'a take da ake ga wani malamin Dr. Abdulkadir Ismail cewa wani yana ga ya wata ita dabi'ar ba take akwai mata masu wannan duk abin da ka zo ne ku kaga ya ce yake ba ai kawai sai da baya san wannan abu dan take biya amma akwai matsala sosai to shi ne yake cewa a tare da wakil ne a cikin tubatul ahwazi wa ibn majah wa ibn ibn wal yahqi wa tayalisi wa ahmad wa ibn abdul bazzar da jinan da bolum da lambar hadisi wal lafz al akhar li tayalisi wal bayhaqi wa qala tirmidhi hadithun hasan sahih tirmidhi ya hadisi ne mai kyau da dace wa qad ra'a ba'd ahli ilmi anna hadha kana awla ayyura qatar nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratul qubur wasu malaman ilimi suna ganin cewa wannan ya kasance ne kafin annabi yayi sauki wajen wato ziyarar makabarta kafin ya bada sauki ya sauƙaƙa cewa ya halatta a ziyarci makabarta falan ma rakata da kala bi rubutati rijal wal nisa wato abin da ake nufi annabi ya faɗi cewa Allah ya tsine masu yawan zuwa makabarta wasu malaman kace annabi ya faɗi wannan ne kafin a bada sauki amma da aka bada sauki daga baya to shine malai yake wannan kuma balan ma rakata yayin da aka bada sauki da kala fi rukusati ya rijal wa nisa mata da bazali sun shiga cikin sauki fa qala ba'dhum wasu da ke inna ba zakarahu ziyaratul qubur bin nisa annabi yayi bayani akan ziyarar makabartar ne dangane da mata likin laki sabri illa yawan zuwa makabartar akan mata ake magana saboda karancin hakuri wa kasratin jaza'ihin da yawan rakin ta tana da raki da yawa kullu sai nake inda albani wa rijalu isra'il hadisi sikatu kullu mazajen da suka kawo hadisin tantan duk mazajen haddana haddana din gaba ɗayan su amintattu cikin gaira annabi Umar bin Abi Salama kalama sai dai akan Umar bin Abi Salama akwai magana لعل حديثه لا يدل به عن مرتبة الحسن وتأكيلا hadisinsa ba zai sauka daga marta ba ba zai wuce matsayin hasan ba bai wuce matsayi na hasan ba bai kai da yi ba lakin hadisi ruwa za ka biyu shi dai wannan hadisin na gaba ingantacce ne ayi ne bima lahu min ash-shawahid al-akhir illa shi kadai ne hadisin sa hasan amma yanzu yana da shawahi abin nufi bayan ya rawaito wani ma ya rawaito irin sa wani ma ya rawaito sai ne ka zo da magana sai wani ya zo da magana irin sai wani ma haka shi sai ta karfafu magana sai shi ne hadisi hasanin da yake ko sahihul lidaini amma inda magana ta sai kadai kawai sai a ce hasan ba kuma sai mutumin kirki ne amma karfin ta sai kai a ce wata sahiha ba amma wasu sun zo da irin ta gaba ɗaya sun karfafe ta sai a ce mata sahihul lidaini saboda zuwan wara da yanzu ya faɗa dukkan gurare daban to shine a bagada zama da yake an na biyu wa amma hadithu asan bin sabit wa huwa min tariqi abdurrahman bin bahman ana abdurrahman bin sabit an abihi bihi shi yana tabbatar ma da isnadi ne akraja wa ibn abi shayba wa ibn majah wal hakim wal bayhaqi wa ahmad qala al-busiri ba busiri ne waka ba busiri malamin hadisi an gane ko yawa sai zawai ya faɗa cikin zawai cewa sai yake cewa ga shi na mujalladin isnadu sai yi rijalu sai ka kama kana ya faɗa yace wa ibn bahman aga lam yusiqu ghayr an ajjal ibn hibban wannan bawa Allah ibn bahman kuma ba wanda yake sika ne ai mun faɗi mai ma'anar sika ko malam Muhammad ya ka ce wa sika mustala wanda yake da al'adala da tamamu kuma da a cikin musalau mu mun faɗa muka yau da hadisi da muka yi don ba a wata shekaru saboda haka shine tamamu dauki ne cikakkiyar hadda da kuma adali shine fika ne wannan sifa biyu ya ji kira fika a isnadin a musalau da hadisi to shine ma da yake lam yusif ghayra anna ibn abban wa al-ajli ibn hibban da imam al-ajli su kai ne suka ce fika wa huwa ma'rufa ne bi tasahuli fi kowa ya san su da sauki kuma wajen wasaka mutum wajen cewa mutum suka ne suna da sauki duba ga kai shi imamu suyuti shi bukari shi imamu bukari shi imamu muslim da sauran manyan malaman hadisi wajen zafafawa ba kafin a ce ma suka suna da wasu ka'idodi da suka suka kuma sauri to suna su suna da sauki wajen cikawa imamu da ijiri da ibnu hibban sai ma ne yake shi saboda wannan sauƙaƙawa ta su ba za mu sallama ba wa qala ibn al-madini ibn al-madini imam wato imam amir al-mu'minin bin hadith ibn al-madini shi ne yake la na arifu kun ji ko shi ne da sauki shi ne da Muhammad shi uba ai wa ta kai kabar su kuma su kuma muke shaddidu ne la na arifu suka ce ba mu ma san shi ba wani da ga da hadin shi takrim takribu tabi'i yake makabul shi kuma ibn imam tabi'i yake ha karfafe ne yani inda mutaba'a yana nufin amman mutaba'a za a karba in wasu sun zo da irin maganar sa amma shi kai ne ba za a karba ba walam ajid lahu mutaba'a yace ko ban samu amman mutaba'a ba lakin da shahidan nabi qablahu wa ba'dahu fi hukmi mutaba'a sai dai ce din da aka bayar kafin ta da wanda ya zo bayan sa za mu ba shi hukuncin cewa sun man mutaba'a domin hadisi kiri ne wala hadisi maqbul saboda haka hadisi da an yadda bi an yi approve ya ja nabi ma wa ma hadisi ibn abbas huwa min tariqi abi salih anhu bil lafzi al awwal eh shi ma ibn abbas cewa ya zo da hanyar ibn abi salih da jarisi da lafazin farko cewa illa annahu qala za'iratul qubur shi a wannan ruwaya ba ta aka zawaratul qubur ba shi yawan zuwa bi sigatil mufadala kawai za'iratul qubur masu zuwa ziyara mata makabarta shi su aka tinewa wa fi riwayatin zawaran wata riwaya ba su yawan zuwa malai su duk ma'anar su daya a su yawan zuwa akrajo ibn abi shayba wa ashabu sunan al-arba'a wa ibn hibban wal hakim wal bayhaqi ashabu sunan al-arba'a mun zan gida ba ko cikin mutum bakwai na uku za ka tsiri bukari muslim imam ahmad sauran su ne ashabu sunan arba'a ibn majah tirmidhi abu dauda yawa da sai su ne al arba'a na ka ce sita ko baka san su a kutubu sita to banda imamu ahmad su shi da nan eh yawa haka ce masani ma'adin duk suna faɗa masani duk kowanne da yadda wa amma na أخرجه ابن أبي سيني وأصحاب السنن الأربعة والهاجم والبيهقي والبيهقي والرواية الأخرى لهما وأحمد kashi na duk lambobin hadisi haka ake yi wa qala tirmidhi hadithun haka wa abu talib hada maula ummu hani duk da ayi talib shi abu talib din nan bararran bawa ne na ummu hani da uwar da ya amfe da hani wasu mu ba da sunan sa ba da shi abu talib sunan sa ba da wa yuqalu ba za mu wasu na cewa da ba za kuntu sai yake wa huwa da'ifun shi kuma ba za mu dinnan da'ifi wa ittahamahu ba'du wasu daga cikin malamai sun tuhumi shi wa kada auratu hadithahu fi silsilati al-hadith da'ifa yace na koro hadisin da a cikin silsila hadisi mai lamba ta 223 li ziyadati tabarada bi hadi saboda wani kai da shi kadan ya kawo duk wanda ya zo da magana ba wanda ya tsara shi wa da kashi ba ga aqwalin a'imma fi halin fi halihi yace na faɗi maganganun malamai a kan halinsa wani yuraja yace ko ba ko ma littafin ka duba ka je ka yi ka je ka duba littafin kawai shi kar ta bayyana ni ta kai hali ya bayyana wajen takrijin hadisin takriji shi ne wannan kala da zanawa ne kala da zanawa ne kala da zanawa ne shi ka ɗauki mazajen kowa ka ji wayi eh wani ɗaya wannan da zan da ka ji malam Ahmad lalan da ta Ahmad yana ta an karatu ne malamin hadisi yana jin wannan kafin ka je kan majali ya ba hadisi hukunci ya ba hadisi hukunci domin mazajen da kake ta faɗa kawai kawai sai haka yi قال حدثنا يزوم تالي إسناد الله صلى قال حدثنا يوسف ميكي لم يكن قال حدثنا جعفر جعفر محمود آدم قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أحمد بن قال حدثنا ابن فوجي in ka san tarihi kana ji za ka a ina za ka tuhumi isnadin a ina isnadin yake da matsala eh da kai imam Ahmad ni ka san na ga malam Jafar kuma malami na ne shi kuma malam Ahmad Bamba malamin sa ne ba ya kada ikari akan nan cewa wajen haduwar mu amma da Ahmad da dan Fodiyo kana jin wannan za ka wuce gaskiya ba kowa da jiki sai dan bojo ka san bai yi ba to suna jin wannan duk akan shi kowa da tarihin rayuwarsa na ga ganna wurin adawul umra sallallahu shekara goma sha uku ai na ja kiran professor Ahmad Kala hadisi ne rikice mun ya kasa gane ingancin sai ce karanto mu isnadi ina karanto isnadi ina baraye shi yana da matsala saboda wani kafin dokan madadin wallahi yake ai yana da matsala saboda wani wani bai haɗu da wani ba ɗalibin sa ne ko kuma wani ɗalibin sa ne amma daga baya ya haddasa tarihi da ya tsufa ba a karɓar ruwaya ta kuma lokacin da ya karɓi wannan ruwayar ya tsufa ba ne mutum to shi ne to nan isnadin kara shi ne ibn mubarak yake cewa wannan wannan isnadin da kala man sha'a ma sha'a ba dai israfi ba da kowa ya faɗa abin da yake to amma kana faɗa sai a ce waye ga ya ba ai na kai a tire da fa ba a rubuce ya gaji kana faɗa wannan za mu ce wannan bantan la ba Allah lahu min al-i'rab ai ka za a ce ai za ka bi ko ya a ɗauke da bibi a Facebook zan ce ya lalace kuma ba israfi ya ka kawo israfi to shi ne malam yake gaya mana anan cewa kaji fakat ta bayyana min ta dinji larin annal mahfuza abin da yake abin kiyayewa akai inna ma huwa bi lafzi zawarati qubur nake ba ta hadisi abi huraira wa hasan alayhi saboda abu huraira da hasan duk irin haka ta kawo kalma wa kaza hadisi ibn abbas haka nan hadisi abdullahi da abbas fi riwayatin aksari a cikin riwayar mafiya yawa alama bi min babi duk cewa yana da rauni fa hiya illam taslu li shahadati fala takun duk ko da hadisin bai ganta ta hanyar bai zama kwakwara ba wato shi kadai to ba zai cutar ba saboda akwai waɗanda sun inganta kuma irin sa kama la ya zuru fil ittifaq al mazkur al riwayat al ukhra min hadith ibn abbas kamar yadda la ya zuru fil ittifaq a ittifaqi yadda aka ambata cewa a wannan ruwayar da ɗaya ruwayar daban cewa wannan baya cutarwa hadisin ba zai cutar ba shi ne ibn abbas da zai shiga domin na hasan da na abu hurairah sun wadatar min hadisi ibn abbas kama huwa zahir kamar da yazo a fili wa idza kana al-amru kadhalik fa hadha lafz zawara inma yadullu ala la'an nisa'i allati yukfirna ziyara idan ku haka yi zawara tana nufin an tsine mata masu yawan zuwa yawwa bi kilafi gairi na sabanin wanda ba ta yawan zuwa fala yajmalu hunna la'an in tsinuwar ba ta shafe su fala yajuzu ila idin saboda haka a wannan lokacin baya halatta an yu'arada bi hadha al-hadith ma tawaqa min al-ahadith dalla wannan hadisi da suka ro da wanda suka gabata daga cikin al-hadith dalla hadisan da suke nutarwa alati babu ziyarati lin-nisa cewa mata ya halatta su ziyara ba ba li'annahu khas domin wannan hadisin ya kebance su wa hadha ammu wa tilka amma wannan kuma hadisan amma ne saboda haka hadisan amma ne la'ana lahu zawaratul qubur amma wanda yake alafa zuruha ko kuma hadisin wannan matar shi kuma kasu ya ce ba ne fa yu'malu bi kullin minhu ma fi mahalli kowanne ya dauke shi a mahallin sa fa hada jambu aula bali ki ka hada hadisan da aiki da fifiyoyi min da'awar nas fiye da cewa an shafe wani hadisi a lokaci an shafe wani wani ya shafe wani yake hada su guri biyu ya tsaya business din sai inganta hada su kai aiki da fifiyoyi wa ila na'awi ma zakarna zahaba jama'atin min al-ulama irin wannan abin da muka tafi a kai shine mafiya yawan malamai suka tafi a kai fa qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace al-la'an al-mazkur fil hadith in wannan da aka ambata a hadisi inma huwa lil muqtirat min al-ziyara abba ita ne ga wanda suke yawaita zuwa su aka tsine wa lima tattabihi siga min al-mubalaga saboda sigar hadisin da zo da wato mubalaga shine yawaitawa an ga idan kace mutum fa'il da yi kenan mai aka dawa amma ba alim ba mai yoyi an bari mai duka garabun ba mai yawan duka da'i mai dariya ba haku mai yawan ne shi ne mubalaga shi ne mubalaga yawan yi ake duka ba wai yi ba shi aka soki ma da shi ne abin da malami to shi ne malami yake domin a cikin wannan ولعل السبب وتكيل دليل ما ما يقضي إليه ذلك abin da hakan zai bayi din ka bi haƙƙin zauji wajen tozar da haƙƙin miji miji yana gida kawai sai wata da zai bai ta biya makamanta ba sai ta zuwa kullun ki rika zuwa kenan ba ki zauna gida shi abin da ya kamata ba shine ma da yake na biyu wa tabarruji da shigar banza tabarruji wa ma yanjau min asiyada abin da zai haifu na rashi daga murya a makabarta ihu kana kallo yanzu za a dauko gawa ana daga makara sai su ruje da ihu a ciki wani lokacin akan samu wasu masu karfin hali masu zuwa sai su makara kuma an ba musu ba abin da za su yi ba abin da shi kansa na cikin makabar na cikin makarar illa dai ba abin da kuke ba tsitsi ne muku zai domin mutumin kirki ne Allah Allah yake a kai shi bakwancin sa aiki haka annabi to shine malai yake ah malai yake mana to kaji wala zalika makamanta haka wa kadi yuqalu ana cewa kuma idza amina min jami'i dalik idza umina li zama idan aka amintu daga dukkan wayannan abubuwan da aka faɗa na illa wala ma ni amina li idni lahun babu laifi a wasu izini ki ga wakawar ka kai da iyalin ko wata rankuta ko da babu naka a kwance a makabartar ku kai biya in kuje gaba daya wani lokaci muka yi karatu da umma da ma da hawi an yi wasu karatu kawai sai mutum akwai ran da muka je kawai da su gaba daya sai kan gaba daya wannan wa'azin ba sai ka ce kala ba kawai a je a gani to wannan gurin kowa zai kwanta ne ballan da an haka kawai a wanke a gani wane mutum har za ta gaya man sati mai zuwa yanzu kowa ke gani wajen da kan kai bacci wallahi to shi ne akwai hikima sosai wajen kai ziyara ma da yake li anna tadakkura al-maut yahtaji ilayhi rijal domin kina mutuwa maza suna buƙatar ta wani sawu da mata maza da mata kina mutuwa kowa yana buƙata ba iya mata bane kawai wa hada ba iya maza bane kai wa hada kalam huwa alladhi yanbaghi i'timaduhu fi al-jam' bayna ahadith al-bab al-muta'arifa izai kana shaukani babu shaukani ya faɗa babu jokani ne na nailul awtar ko kaje ma cikin nailul awtar idan da ne wani jaje sai da ne ya yace wa hadal kalam wannan zancan huwa alladhi yanbaghi ihtimaduhu shi ne wanda ya kamata a dogara da shi jam'i wajen jam'i baina hadisi albari muta'arida idan ka samu hadisai biyu sun inganta ko wanne sai yi amma akwai contradiction a tsakanin to abin da yafi shine ka haɗa sai zahiri a zahiri kamar hadisin da Annabi ya hana kallon alƙibla idan za ka yi bawani ko kar ka kalle ta kar ka ba ta baya wannan hadisin ingantacce ne mun je sannan kuma ga hadisi ibnu Umar shi kuma wanda ya nuna cewa ya hau kan tsoro da gyara ya hango annabi ya ba alƙibla baya sun ci karo ko wasu ba sun ci shi ne da imam malik ya zo ya ce ba cin karo ya haɗa hadisan dubbe an gane ko shi ne na haɗa su shi ne ya zamto idan alfaton guri kake ko ina za ka kalla ba da ita amma a fili haramun ne ka ba alƙibla baya ko ka ba shi kenan ba annabi alaihi salatu wasalam ya hana mutum in yana idan mutum ya zo kai ya taba al'aurarsa da hannunsa alwalarsa ta kai wani hadisi kuma na kusa da kalku bin ali da kusa su biyu ne aiko gashi kusa da kusa a cikin ibn hajar ya ga bulugul mara sai yace ma shi kuma da yazo annabi ya tambaya wani ya tambaya annabi cewa idan mutum ya taba al'aurarsa ba sai annabi ya ce ba komai alhali yana da alura yace ba kuma inda ma hiya baka asul min ita doka ce a cikin ka sai ma da kuma ko wanda yayi da cewa sai ka kare shi to sai ma da yake ka hada hadisi sai idan mutum ya taba da kankan to alula ta da kai amma yana wanka bai ba da niyya bai taba ba ko shi ke nan za a zallare ka ko na hadisi ka hada hadisi ka yi aiki shi za ibn kutayba yake da abin da yake cikin jamhuri kiran Allah lakin bibiya abubuwan da malamai sun gama yi domin ibn kutayba yana da goni na da littafi mushkilul asa kawai hadisan da kake ganin sun ci karo akwai contradiction sai dauko su su biyun sai yi ma bayani sai ga abin da ake yi duk ba yi bayani amma sai ka zo kawai ka ce kaza ka ci ka gobe man yadi Allah ko Allah ka dace da mu to shi ne malai yake wannan shine zai yake wa yajuzu ziyarati qabri man mata ala ghairi islam ya halatta dan ne ko ya halatta a kai ziyara ga kabarin wanda ya mutu ba akan musulunci ba in ibrati saboda ibra da dauka kuji dalili wanda ya mutu kaburi makabartar kaburi sun kabarin raka ya halatta ka je ziyara amma ka sani cewa ne ibra da dauka kidina fakat kawai wa bi hadisan akan wannan akwai hadisi al-awwal na farko ana bi hurairah kan zara nabi sallallahu alaihi wasallam kabara ummihi fa baka annabi ya kai ziyara kabarin mahaifiyarsa sai bashi da kuka wa abka man haula duk wanda suke gefen sa kasa kuka yake ista'adan rabbi fi an astajira laha na nemi izinin ubangiji na akan zo in rika nema mata gafara falan ni ujalli Allah bi bani izini ba wata'adantu wata'adantu na nemi izini bi an azura qabraha fa ajnabi amma na nemi izinin Allah ya bani dama in je in kai mata ziyara Allah maka kudin sarki yake nabi fa zurul qubur to da je ku rika zuwa kabari makabarta kuna kai ziyara fa innaha tuzakkirukum al-maut domin wannan yana tunatar da ku mutuwa wannan hadisi ne za ku ga malamai hadisin muslim da Ahmad yana biyo wannan hadisin da yi za ba bayani fa biya shi da yake kawai kauce sai da yake kuka kun ba inda za ka yi annabi ya faɗa abu ba za ka kare ta ba sai ka wuce don kun san matsala ce mai zafi mai zafi saboda haka ba ruwanka akrajahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah wa tahawi wa ibn hibban al-ihsan wal hakim wa anhu al-bayhaqi wa ahmad athani an buraida radiyallahu anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safari mun saka kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam fi safari a wata tafiya wa fi ruwayatin fi gazwatil fath a wani yaki da za a yi na fatahu makka an gala gina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rashid sai sauka da mu a wani guri da mun kai yau ya kai kusan mutum dubu mahaya mahaya kawai sun kai mutum dubu fa fadahu bil abi wal ummi sai zo yake fidaka abi wa ummi eh oke fa sallara ka ajin sai ya sallah raka'a biyu sun maqbala alaina ya fuskanto mu sai biyu ya kalle mu ji buraida sun maqbala alaina bi waji ya mana sallah raka'a biyu ya fuskance mu da fuskarsa wa aynahu tadrifani sai ga idanun annabi yana zubar da idanun sa zubar da hawaye فقام إليه عمر بن الخطاب سيدنا عمر يميكي يتي فبداه بالأبي والأم سيدنا عمر يتي فداك أبي وأمي mahaifina da mahaifiyata su zama farta a gare ka ya rasulullah ya kuli ya rasulullah yana cewa mahaifin Allah malaka ne ba ru sun ga annabi na kuka kada sai yace ni ta an turaki azza wa jalla bil istighfar li ummi adiya ne na ne mu na roki ubangiji na ya bani gaba na nefawa ummi ummi na gabara falan ya azalli bi bari izini ba fa da ba'at aynaya rahmatan laha minan nas shine wato idanu ya rika zubar da hawaye dan nema mata gafara daga wuta wata azantu rabbi bi ziyarati ya ba'dina na nemi izinin ubangiji na cewa zan rika kai mata ziyara sai ubangiji ya ce to ya rika kai mata ziyara wa inni kuntu na haitu kuma an ziyarati kubur da na hana ku zuwa makabarta fa zuru ha da yanzu ku je wal tajidkum ziyaratuha khairan domin zuwa ziyara makabarta yana ƙara muku alkhairi mai yawa أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والرواية الأخرى لهما وإسنادهما عند ابن أبي شيبة صحيح. نعم لا ذوبوا داعي ربوا لا سمى لك والزيادة الأولى له والرواية الأخرى فيها لمن سبق ذكره والزيادة الأخرى للحاكم وقال صحيح على شيخ الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال ورواه في مكتسرا وتهوى ورواه مسلم وغيره منه الإذن في زيادة فقط فلا تكلم في المسألة الحديث الأول قال النووي إمام النووي يقول في شرح حديث أبي هريرة الأول شرح حديث أن أبو هريرة نفرقه لم كفار بيها في جواز زيارة المشركين في الحياة يا لك كي زيارة مقبرة المشركين an gane ko ko kuma kai musu ziyara in suna raye ko kuboyin ba da wafa sannan ka kai wa kaburburan su ziyara bayan sun mutu Allah madaukakin sarki ya jarabu mutum a gobe ba Allah da ya taba ga yaro a wata unguwa da nake zuwa karatu ya rasu Allah ya jira da mutum ya kirki take da ni mai kirki na da wannan mai kirki ban dade ina zuwa masallacin karatu amma Allah ya sa masa kaurata to sai to wata ya taba ga yaro wani abu yace wani abu kai yake zamu yana da yaya likitoci ne mutanen kirki kuma kusan guda biyu mace da namiji din likitoci ne amma babban abin da yake damu ta kawai shine mahaifiyar wa'annan likitocin har ta rasa a hannun da wata mutum ta ga ƴaƴan da yanzu duk tafi daga mutanen kirki dan a irin wannan sai na san ɗaya daga cikin muna harkar dawa ne yana cikin mutanen da bayan ya kware a likitanci kuɗin da yana iya sacrifice sacrifice na kan sai da kasan larabawan likitocin Saudiya da yi mutum ya yi donation rabin albashi ko su obajiri kawai a ce a ba wa marasa lafiya to ni na san shi ina wannan abu amma abin da yake da masa in ni da ke kuma ya zo yake gaya mu yake wannan abin da yake da masa to ya za ka yi ya'yanta ko suna nan suna gaya ma wato ni dai na daɗe wanga mutanen kirki wallahi ga mutanen kirki kuma abin duniya bai dame su ba ta shawo na illa ayin ta to wannan shine malami ke cewa to ya halatta fa bil hayati aula lallai amma a rayuwar shi yafi da rayuwar ta shi yafi misali kai mutu ziyara tana rayuwar shi yafi wa bi nayi an istiqbal lil kufar hadisin yana nuna ma cewa an hana nema abu su gafara su kafirai قال إياس القاضي إياس يتي سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قتل قوة الموعدة أبن دي يجي من سيني قرب وعد قرب كنت سنتي وكمي دلبي أمكم مسألة بانا سوء مسجد تباه هم أم بين ذلك يقول يوا أما أبن دي سي كاوا ما لو يدسي كري أكي سيني آية تتجي سوى أهل الفترة cikin suratul Ma'idah ya ahli al-kitab قد جاءكم رسول الله يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل تقوم ان اهل الفترة kuma wannan kaga annabi bai zo musu wasu ba ba su akai a wannan dalilan wasu malamai suka dauka da shi ke kafa hujja ce fito da wannan matsala ba matsala ce ta talibin ilimi bai kamata ya faɗa ta ba gwamna abu ne mai taɓa zuciya mai ciwo sai ka kauce wa gurin kawai to shi ne malin ke cewa qala ya sababu ziyarati sallallahu alaihi wasallam qabraha annahu qasada quwwatal maw'iza ya nufaci karfin wa'azi wa zikra da kuma tunatarwa bi mushahadati qabriha na hanyar ganin kabarin nata wa yu'idu kan qawli sallallahu alaihi wasallam abin da yake karfafa haka shine fadin annabi cewa fazurul qubura ku ziyarci kaburbura magabata fa inna fa inna hadda zakirukum al mauta domin hakan yana tuna muku mutuwa da kaje ka ga yana zuwa na faje kwanta ba wai kwayi ne bai shi ba ka dauran sa ba magana ka fi iyawa ba ka kyale ka duk sai ka tuno wa'in rawu da ba abin da yake so kuka kai mutum magabarta a tawowa kafin a tafi yanzu zuwa ke kai tunani ba za ka ce su wuce ba ka fara tunanin cewa wannan bawa Allah ba jiya yana ne yadda nake numfashi na ta abinci shi ma yayi wannan bawa Allah yanzu ya haɗu da malakul maut da ake ta bada labarin sa shi yanzu ya haɗu da shi har ya ji ɗakin mutuwa wannan bawa Allah yanzu da an je kuma kabari ana bai fara gudu shi sai ka ce ya shiga wani gida da ban taɓa shiga ba ana rufe shi yanzu ana ta wannan maganganun ana kana roƙa ma gafara kace yanzu bai hadi da munkarin wani kiro ni kuma ban san kawa wanda ake so ka kina ya tantance kashin mutuwa yayi ka ga yayi kana duk su ake so mutum ya tuno to sai ga yana rage buri idan mutum yana yin wannan burin sai yana raguwa amma ba ka yi za ga mutum yana ƙara kekewa kawai yana ƙara kekewa wannan shine ina za inda mun faɗi cewa a wannan majalisin shi ma shi mun kawo hadisi a ƙarshen karatun mu sai bayan jalla yanzu karatu da ya rage mana kenan mun rufe na gidan tofa na asabar mun rufe na lahadi na masallacin juma'a na jera wanda ya rage mana yanzu kenan kawai wanda muka fara yin a hidaya shi kuma karatu biyar muke sa ran zabi ne guda uku a kan ramadan saboda haka litinin mai zuwa da talata insha Allah ta'ala za mu gaba daga nan an rufe karatu gaba ɗaya sai bayan Ramadan mun rufe na talata na Hudayfa da Yaman mun rufe na Laraba shi ma da dai muna roƙon Allah maka wata sarki idan muka ta a wannan guri da rawukan mu da lafiyar mu Allah ya mai ya dawo da mu lafiya cikin kwanciyar hankali abubuwan da ake jin tsoro na talauci da rashin abun hannu ga abin yana zuwa Allah ko cikin sarki talaka ba mana talauci da yake damu mutane da rashin abun hannu Allah ka yayi mana tsadar rayuwa da take ta damu al'umma musulmi Allah ka maganta mana sannan ka kare da hankalin al'umma wanda ya dawo alkai sai fara haka ne ba ce kawai ki to aka ji hankali kake bakwai kin je ne dalla dole ne fara roƙa Allah da sunan da dawa da kofin da wata Allah ya biya kowa da kafin da na alkhairi iyayen da malaman mu da suka ga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara barin da suke da rai Allah ka ba su da amfani mai amfani muna roƙa Allah da sunan da dawa da kofin da wata Allah ya rubuta sarki wanda suke mana wasiya da zuri na alkhairi Allah ya biya mu wadanda suka ta aure a gaba da wadanda aure su ko a gaba da su galaba da matasan mu Allah ya turiya mana su Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين هذا ذاتي أو ذاتي من ذات فارع amma kada ne